أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأقضية الأقضية جمع قضاء والجمع على أربعة أنواع جمع قلة وجمع كثرة بالثاء جمع سالم وجمع التكسير بالسين وجمع القلة لها أوزان أربعة أفعلة أفعل ثم فعل ثم أفعال جموع القلة وما عدا ذلك جموع الكثرة والجمع السالم هو ما سلم من بناء مفرده مسلم تقول مسلمون لم يكن لم يزد فيه الا علامه الاعراب مسلمون محمدون اما اذا تغير عن بناء مفرده فهو جمع تكسير بالسين رجل مفرد جمعه رجال أين بناء المفرد أين بناء المفرد رجل مفرد جمعه رجال فكان جمع تكسير لأنه تغير عن بناء مفرده هذا ما يتعلق بأنواع الجمع الأقضية جمع قضاء والقضاء ينقسم قضاء بمعنى القضاء والقدر وينقسم إلى قضاء مبرم وقضاء معلق قضاء المبرم shine abinda aka hukunta haka zai kasance ba abinda zai canza shi Allah ya ga dama ya so yadda kullu nafsin za'iqatul maut zaka mutu zaka mutu babu addu'ar da za ta hana mutuwa هذا قضاء مبرم وقضاء معلق Allah ya kaddara za ka rayu shekara 90 amma in ka yi biyayyen iyaye in ka yi kaza kaza kaza za ka rayu shekara 100 duk Allah ne ya hukunta amma mu'allaq bi shart an fahimta wa amsalatuhu kasiratun fil hayat hadha ma'ana al qada'un mubram wa qada'un mu'allaq طيب فما هو القضاء القضاء والقدر ما هو الفرق بين القضاء والقدر القضاء شيني أبند الله يكون تنكا في سامدا باينسا كذا زي كسنشي ranar lahadi wata kaza na kaza kaza kaza wani da wani da wani za su hadu waje kaza Allah ne ya hukunta haka tamama na alqadar alqadar da lokacin ya kai ga kunan zaune Allah ya hukunta kuma ya kaddara banda Allah ba mai iya yin wannan kai duk abinda kai baka da iko abinda ka faɗa din ya kasance yadda kake so sai Allah kaɗai shi yasa kai aka ladabtar da kai ka ce illa an ya sha Allah insha Allah baka da iko ka samar da abu sai da mashi'ar Allah za mu zan hadu da wani gobe ba abinda na faɗa kenan ba zan hadu da wani gobe ko zan hadu da kai gobe ina da iko in kai gobe ina da iko in sa ka kai gobe to na kai gobe ka kai gobe ina da ikon wannan abin tunanin ya tabbata ba a canza ba ina da iko kaza da kaza ba ka da ko ɗaya cikin anasirin da za su hadu haduwar yayu to shi sa aka ce sai kai kai ladabi ka ce insha Allah an fahimta tayyib al-aqdiya hukunci kenan ko al'aƙdiya jam'u ƙaza hukunci darul ƙaza shar'i wajen yin hukunci ke babu targhib fil ƙaza bil haq babin da ya zo na ana kwaɗaitar da mutane a yi hukunci da gaskiya alƙaza bil haq aka ce قال حدثنا يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منظر الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر إنما أداة حصر والحصر ينقسم إلى حصر حقيقي وحصر مجازي وهذا مجاز وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما أداه له أنواع كثيرة إنما أداة حصر أنا ضمير المنفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا أنا بشر والبشر خبر للمبتدا فما عامل الرفع في المبتدا ابتداء الكلام به لذلك قالوا ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع الخبر بالمبتدا المبتدا عامل الرفع فيه بدء الكلام به وهو عامل الرفع في خبر المبتدا انما انا بشر وفي روايه مثلكم yadda Allah mu duk Allah halice mu mutane ne kaza kaza yana faruwa amma akwai bambanci tsakani na da ku ni Allah ya sa ni manzon Allah fiyayyen halitta da kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza amma wajen bashariya mu duka bashar ne mu duka bashar ne innama ana basharu wa innakum yace kuma lallai ku tahtasibuna ilayya kuna husuma kuna musu ku zo gare ni na warware muku matsalolinku fala'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd wani zai zo ba shi da gaskiya amma ya iya tsara magana alhana ma'ana ya iya tsara magana ya iya dogon turanci ya iya dogon larabci ya iya hausa ya iya menene ya rikita lissafi isa matsala ta je kotu ya ce aje a samu wanda ya kware cikin rikita lissafi ya kware cikin abin nan aje a samu san a samu wani ai wani ya shiga cikin duk abin da ake faɗa din nan ga abin da manzon Allah ya faɗa alhana bi hujjatihi min ba'd ai ya kware wajen gyara magana ya mai da ƙarya gaskiya ya mai da gaskiya ƙarya fa'aƙdiya lahu ala nahwi ma asma'u minhu sai na yi mishi hukunci dangane da abin da na jiwo gare shi hujjojinsa da maganganunsa da ya gyara magana wancan kuma da ke da gaskiyar bai san yadda zai kare kanshi ba faman qadaitu lahu bi shay'in min haqqi akhihi manzo Allah ce duk wanda na yanke mishi hukunci ya san ba shi da gaskiya hakkin ɗan uwansa ne na ɗauka na bashi don ban san gaibi ba fala ya khuzanna minhu shay'a kada ya kuskura ya karbi wannan abin wannan abin dan manzon Allah ya yanke ya bashi manzon Allah ya yanka ne ya baka saboda ganin hujjojinka kaman kana da gaskiya amma da manzon Allah ya san hakikarin magana zai baka zai baka haƙƙi wani ya ce kada ka kuskura ka karba ashe kasancewa manzon Allah ya baka gaskiya baya sa ka zama mai gaskiya sai in kashin gaskiya hakikanin maganar kana da gaskiya fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar ai ina yanke masa wani yanki ne na wuta abinda na bashi ba haƙƙinsa ba ne to ban sani ba abinda aka ce mu yi aiki da shi zahiri wannan ya zo ya tsara magana ya iya magana isa duk kotu duk wani lauya da ya iya tsara magana ya zo ba ka da gaskiya yasa aka baka gaskiya wallahi wuta yake yanka maka yake ba ka je ka biya kudi ko kar ka biya kudi ya iya bai iya ba gaskiya ake nema in ba ka da gaskiya aka ce an baka gaskiya a wajen Allah ba ka da gaskiya duk duniya su hadu su baka gaskiya wajen Allah ba ka da gaskiya ranar lahira wuta za ka shiga Allah ya kiyaye an fahimci wannan qala haddathani an malikin an yahya bin sa'id an sa'id bin al-musayyib anna umar bin al-khattab اختصم إليه مسلم ويهودي sayyidina umar musulmi da bayahude suka yi husuma suka yi jayayya sai aka je wajen sayyidina umar ya yanke hukunci muslimun wa yahudiyun muslimun nakira yahudiyun nakira fara'a umaru anna alhaqa lil yahudi al-yahudi huna ma'rifa huwa ainul awwal alaysa kazalik shi sayyidina umar ya ga ai ba yahudan nan shike da gaskiya addinin musulunci gaskiya ake so ta fito ko wajen wane ne ko wane ne in yana da gaskiya sai a bashi gaskiyan shi aka kyale shi da aqidarsa in ba shi da gaskiya kada ka yi mishi kara kada ka ce kaza kaza kaza kaza kaza faqada lahu shi sayyidina Umar ya mishi hukunci a wannan ba yahudin ke da gaskiya a bashi haƙƙinsa faqala lahu al-yahudi sai ba yahudin yace ma Umar wallahi na rantse da Allah laqad qadaita bil haqq wallahi laqad qadaita bil haqq rantsuwa na rantsi da Allah Allah muwatta'atu lil qasam qad harfu tahqiq guda nawa kenan suka hadu a a wallahi la qad uku kenan suka hadu qadaita bil haqq yace wallahi tabbas kai hukunci da gaskiya fa darabahu umar ibn al-khattab bid dirra sayyidina umar baya sun aibe shi kan idon shi sai ya larabtar da shi dan me zaka faɗi haka sun makala wa ma yudirika ya aka yi kasan na yi hukunci da gaskiya faƙala lahul yahudi sai ba yahudan ya ce wallahi inna najidu annahu laysa qadin yaqdi bil haqq illa kana an yaminihi malakun wa an shimalihi malakun yusaddidanihi wa yuwaffiqanihi lil haqq yace mun karanta a cikin littafin in al'ayyub mujiko inna na jidu annahu laisa qadin na kira fi su yakin nan duk wani alkali mai hukunci ya bil haq zai hukunci da gaskiya illa kana an yaminihi malakun wa an shimalihi malakun shi ya samu mala'iku guda biyu jibrilu da mika'il suna gefen shi suna yi mishi suna dora shi akan gaskiya ويوفقانه للحق ما دام مع الحق مدة كونه مع الحق ما تكينا تارد غسكيا فإذا ترك الحق عرج وتركه ya kauce ma gaskiya sai su tafi su kyale shi ya je ya halaka ce duk wani mai hukunci tun daga zamanin da aka yi wannan magana har ana da kasa duk wani wanda zai hukunci in yi gaskiya ga halin da yake ciki in yake yin gaskiya kuma ga halin da yake ciki wannan hukunci ne fa ya faru tsakanin musulmi da bayahudi sai na umar ya ga bayahudan ke da gaskiya ya ce bari a cuci bayahudan ya ce bari a karanta ma musulmi haka al'amarin yi to wayannan duk ba a gani cikin addinin musulunci na gaskiya da adalci sai na umar da dukkan sahabbai ba a gani ba a gani ne duk wanda zai yi hukunci duk kasan turai duk kasashen duniya da ba shari'a musulunci ake yi ba da menene sanadinsu wajen dokokinsu da suke hukunci da suke yi shekaru kaza wani ya yi hukunci ingila ko faransa ko amiga yadda ya zantar inda ake tattaro bayanan kenan fa kai kuma bayananka sanadinka yana takewa imamu malik sayyidina umar manzon allah allah wa ke da sanadi kai ke da sanadi abinda kai dahir ne tabbas ne duniya har lahira wancan kuma ba su da sanadi ba su da komai sai suna tattaro abubuwan da ya gabata kuskure ne daidai ne tunda magabatansu sun yi dan mai kai ba za ka yi aiki da abin da magabatanka suka yi ba kuma magabatanka suke kan gaskiya me yasa kai ka shure abin da magabatanka suka yi imamu malik rayuwarsa duk baki daya ya yi ta fama don ya gyara maka kasuwanci ya gyara maka rayuwa ya gyara maka kaza kaza kaza kaza ba ma ka san laifin Imam Malik a wajenka me laifin Imam Malik a wajen mutanen da suke ba su da mazhabi sai malikiya amma ba yadda za su karanta muwatta kowa ya gaje shi wajen kakan shi wajen uban shi shi ma ya saya gashi kasuwa kowa na da masallaci kofar gidan shi unguwansu garinsu me yasa ba a karantawa me laifin Imam Malik za ku ji laifin za ku ji laifin yanzu yana fadar kalmar da ba a so a sunnatu kaza a sunnatu kaza mina sunnati kaza to in malam ya zo kuma yana karanta muna muwatta kuma daga imamu malik sai me shi yasa lafazin sunnan ma ba a so ya fito bakin su kaga toshewar basira ku ba ku taba tunanin wannan ba as-sunnatu kaza as alaran ma ba zance alwala ko zance wuya ba mu watan ba rance wuya bane duk littafai masu wuya ana karambani ana yi amma imamu malik kowa ya san mazhabin malikiya shi ake yi wasu afirka duka afirka ta yamma kuma a karanta kaza a muktasar bai fi komai wahala ba amma muwatta in ka ɗauko za ka karanta farko kai ne za ka fara shan bulalar imamu malik a sunnatu kaza a sunnatu inda na kaza a sunnatu kaza to in ka samu almajiri mai karfin hali zai ce a'a aka rama kaza shi maliku sunna yake bi to mu ina ya aka yi ina mu ina muka bar sunnan to shi yasa kar a karanta mawatta ba wanda bai gaje shi ba ko ni na gaji mawatta wajen kakana wajen ubana wajen kowa kafin in je in san inda mawatta yake kowa na da shi gida ba ga bane ba tun daga me ba sa me a laifin imamu maliki ne as-sunnatu kaza as-sunnatu kaza as-sunnatu kaza a'a kullu ana kiran sunna sunnatu ba sa son sunnan ma ta fita akan harshen su a'a wannan wata matsala ce da ba babu ma ja'a fi shahadat babin da ya zo na bayanin shaida ya ake shaida shaida nawa ake karba ya ake za a karbir rantsuwa da shaida daya shaida sai sun kai guda nawa قال وحدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرو الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي ألا أخبركم بخير الشهداء بذاك سنة باكو لابارن دفي ييي مش بعد الشهداء با allazi ya'ti bi shahadatihi qabla an yus'alaha shine wanda ke kawo shaidan su kafin a neme shi ko a neme shi ba mutum ya kana da matsala shi ya san yana shi shaida ne akan wannan abin kai baka sani ba to kada ka jira sai ya an neman inda kake sai ka je ka bada shaidan ka cece shi kenan kai kai tare ka zauna da alhaji ko da wane da wane ne ya ma shaida akan kaza ya ce ka zama shaida akan kaza ya faɗa ma kaza kaza kaza kaza ya zo ya rasu sai matsala za ta zama rigima akan mutane za su ci kotu kai ka sani su ba san ka sani ba sai ka je ka faɗi gaskiyan al'amari saboda mai ka hana zalunci aw yukhbiru bi shahadati qabla an yus'alaha قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال يتي قدم على عمر بن الخطاب رجل من أهل العراق وانا متنتكين متانين كسان العراق فقال سيتي لقد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب na zo maka da wani al'amari mai laraba suna cewa jituka bi amri malahu ra'asun wala babban al'amari wannan sojoji ne ba su da farko ba su da karshe saboda yawansu haka al'amari mai wahala ta ce ba shi da farko ba shi da karshe malahu ra'asun wala zanabun faƙala umar sai umar ce ma huwa mene wannan al'amari ƙala ya ce shahadatu zur zaharat bi ardina ya ce shaidan zur shaidan zurce ta bayyana a kasanmu kasan iraq faƙala umar shi sai na umar ya ce awa kad kana zalik haka ya auku ƙala na'am ya ce e faƙala umaru shi sai na umar ya ce wallahi na rantse da allah daga yanzu kenan la yi usaru rajulun fil islami bi ghairil udu ba zai a ribace mutum ba ba za a kama mutum ba ba za a yi wani abu ba shi an samu adilai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda aka san su da adalci wallahi la yusar rajulun fil islam bi ghairi al-adli ay la yuhbasu aw la yumlaku milka al-asiri li iqamati al-huquq alayhi sai an samu adilai tunda an samu shaidan zur to yanzu ana shakka sahabbai dai dukkan su udulun ne sai manyan tabi'ai sai yanzu ba za a kama mutum ko a mallakar da shi ko a ribatar da shi ko a daure shi ko a yi masa wani hukunci ba shi an samu shaidan adilai tun da shaidan zuriya ya yi yawa ko قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال لا تجوز شهادة خصم ولا ذنين يتي أي باء كربا شيدا أبوكين جايينك a kanka ko ko wanda ake tuhuma da rashin gaskiya shine zanin wala muttaham ba za a karbi shahadarsa ba an fahimta babul qada'i fi shahadati al-mahdud babin da yazo hukunci akan wanda aka taba tsaye masa da haddi yayi sabon Allah yayi sabon Allah aka tsayar masa da haddi zanewa ne aka yi mishi dauri aka yi mishi menene da menene sai ya dawo kuma ya gyara al'amarinsa za a karbi shaidarsa ko ba za a karba za a karbi shaidarsa ko ba za a karba ba tayyib qala yahya an malikin annahu balagahu an sulaiman bin yasar wa ghairihi annahum su'ilu sulaiman bin yasar da wani su an tambaye su an rajulin julida al-hadda atajuzu shahadatuhu mutum ne aka taba masa bulala haddi ko yayi karya ko yayi kaza ko yayi kaza daga baya za a iya karban shaidarsa faƙalu na'am idza zaharat minhu tauba na'am idza zaharat minhu tauba ma ma'ana na'am idza zaharat minhu tauba in yayi kyakkyawan tuba taubatan nasuha ubangiji da ke da haƙƙi ya yafe mishi ya share wannan abin to kai me ina ruwanka malamai suka ce ai duk wanda kasan shi ya taba yin kaza ka sai masa da haddi sai zo ya tuba in ka ce mishi ai kaza ne ka ambata kai bata shi da wannan kai masa kazafi ya kamata sai maka da haddi an fahimta قال وحدثني عن مالك أنه سمع ابن ابن شهاب يسأل عن ذلك فقال مثل ما قال سليمان بن يسار قال مالك وذلك الأمر عندنا وذلك لقول الله تبارك وتعالى yace haka al'amarin yake a wajenmu saboda me yace ai Allah madaukakin sarki yace wallazina yarmuna almuhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ba a sayar musu da haddi ba wala taqbalu lahum shahadatan abadan wa'ula'ika humul fasikuna an fahimta? to sai aka togace aka ce illallazi na tabu min ba'adi zalika wa aslahu fa inna Allah ghafurur rahim imamu malik kenan sun yi mishi shaida cewa ya fi kowa kafa hujja da ayon alkur'ani qala malikun fal amru allazi la ikhtilafa fihi indana anna allazi yujladu al hadda ثم تاب وأصلها تجوز شهادته yanzu magana imam malik tana da karfi ko ba ta da karfi saboda ya kawo aya kenan ko illal ladzina tabu wa aslahu wa huwa ahabbu ma sami'tu ilayya fi zalika babul qada'i bil yamin ma ash-shahid yace babin da yanzu yana bayanin hukunci da rantsuwa da shaida shaida daya dama shaidu ana so guda biyu ne zuwa sama to sai aka samu shaida daya to in rantsuwa ta zo za ta sa wannan maganar ta samu ƙarfi ƙala ya haya ƙala malikun an jafar bin muhammadin an abihi anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama qada bil yamini ma ash-shahidi manzo Allah yayi hukunci da rantsuwa da shaida daya in aka yi wannan yayi amma sai imam malik yace wa an malikin an abi zinad أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب وهو عامل على الكوفة قمنا نيع كوفة أن أنقض باليمين مع الشاهد ذاك إيه يوم حكمتي ترنسوا هذا الشيء وحدثني عن مالك أن أنه بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئل أن تنبيس هل يقضى باليمين مع الشاهد زاء إيا زنتد هكونشي رنسوا رنسوا دشيدا ديا وقال نعم سكتي إيه قال مالك إمام مالك يتي مضت السنة في القضاء مضت السنة to ka gani in zaka zo ka karanta baka bin sunna kai ne farko wanda bulal ya zata an fahimta ai ala rama ba babu ba alwala ba babu hudu isa ake gudu ba wannan ce babban mas'alar madatu sunnatu fil qada'i bil yamin ma ash-shahid al-wahid sunna ai hukunci sheda daya da rantsuwa يحلف صاحب الحق مع شاهده mai wanda ke da gaskiyan ke da awon gaskiyan zai rantsuwa da shaidarsa daya wa yastahiqu haqqahu sai a bashi haƙƙinsa fa innaka la wa aba in yake rantsuwa aka ce ka zo ka yi rantsuwa sai ya ce a a an yi halifa uhlifa al-matlubu wanda ake nema wanda ake nema da haƙƙi akan shi din sai a ce to kai sai ka yi rantsuwa fa in halafa sakata anhu zalika al-haqq ni rantsuwa shi kenan haƙƙi ya sarai a kan shi ba za a kama shi da wani abu ba wa in aba an yi halifa sabata alaihi alhaqqu li sahibihi in shi ma ya ki rantsuwa to abinda aka yi ƙara a kan shi ya tabbata kenan qala malik imam malik yace wa inna ma yakunu zalika fil amwali khassatan wa inna ma adatu hasrin yakunu zalika za ismu ishara alaysa kadhalik يكون ذلك الكناية ترجع إلى ماذا أه؟ القضاء باليمين والشهيد مع الشاهد شا... شاهد واحد مع اليمين سيتي أي wannan cikin kuɗi ne dukiya ne hakoki na dukiya wala yaqau zalika fi shay'in min al-hudud haka ba zai kasance cikin tsayar da haddi ba ولا في نكاح كو أوري ولا في طلاق كو سكي ولا في عتاقة ولا في سرقة ولا في فرية قال قال قائل فإن قال قائل يتي ولا في طلاق مسألة شكا تازمو مسألة ينزو jiya shekaran jiya ina kwance da daddare karfe tara bacci ya kama ni na manta ban kashe wayata ba sai aka bugo min waya na ɗauka mawace ce daga amerika ne nake magana kaza kaza kaza menene to daga amerika yin ta ce ko ya ce daga kano ne sai kashe waya ta yi bacci to amma daga amerika na ce to mai ke faruwa ni da mijina ne mun kaza kaza kaza kaza kaza da rigima ta tashi sai ce ya sake ni ya sake ni so daya ya sake ni so biyu ya sake ni so uku ya sake ni so hudu ga ta biyar na ce to ya aka yi wai ai an je to gashi nan dai ka ji a bakinsa sai ya ɗauka akramakallahu kaza kaza kaza dama abuja ne muka buga muka ce a ba mu lambanka kai ne mutum na biyu da muka tambaya wa malamanmu a amerika sai na ce to ka kawo maganan yadda take sai ce wallahi ni ba na sanin abin da nake ciki ba na sanin abin da nake ciki sai ta ce wai na sake ta mun yi haka su ɗaya mun yaka so biyu mun yaka so uku na ce daga na uku din nan sai ku ji tsoron Allah wai shi bai san lokacin da yake fada ba yana fita cikin hayyacinsa yana duk gyare-gyare da yake dama abin da yake tanqihu manatil hukum tahqiqi manatil hukum kenan cikin usulul fiqh me faru a ya sake ne kaza kaza a ai da mun yi kaza kaza ne tana da zafi sosai sai ta ce in sake ta ni kuma sai na ce na sake ta ban san lokacin da nake fada ba ma kaga ana gyara maganganu ne wai akan haka malaman su a America suka ce ai to wannan sakin guda uku hudun duk babu ga na biyar ma ya faru nace kai dan ina ne wai dan Kano Kano ina wai ya kasai nace kaga ka ji tsoron Allah kai da ita duk ku ji tsoron Allah tun daga suke uku din nan ba aure tsakaninku in kun zauna akan haka kaga kun kai biyar wallahi sai kun kai ɗari ba za ku taba zama lafiya ba ba za taba keta shari'ar Allah kuma a samu zaman lafiya ba ce ka ji abin da na faɗa eh shi na kashe wayata na kyalis shikenan ko su yi ko kar su yi wallahi ni ba na ba na sanin lokacin da nake fada da lokacin sai a tambaye shi ka taba yin hauka ne zai ce yi saboda mace ai ya mutu ya ya karya abin nan shi jissan zuciya ne kawai zai ce ya saki ta kuma ya fitino da ita tana son ta gyara shi ma yana so ya gyara bayan an yi saki uku yanzu an kai saki biyar ta ce ga na biyar kuma ya auku yau ƙara imamu malik ya ce wannan hukunci na rantsuwa da shaida ɗaya ɗin sai cikin abin da ya danganci kuɗi amma abin da ya danganci aure da saki da matsaloli masu nauyi masu wahala ba zai ba to sai imamu malik ya ce fa'in kala ƙa'ilu in mai faɗa zai ce hukuncin da na ce ɗin nan ba haka ba ne me yasa ya ce gashi fa'in nan a takata minal amwali faƙad akhta'a ce ai yantawa yana cikin dukiya shi ma malika ce ai yayi kuskure yayi kuskure me yasa laisa zalika alama qala yace abin da ya fada ba daidai bane ba saboda me yace walau kana zalika alama qala da a ce yadda ya fada din haka yake imamu malik ne shi kawo maka misali la halafa al-abdu ma'a shahidihi idza ja'a bi shahidin anna sayyidahu a'taqahu da a ce wannan yana yiwa to bawa sai zo da shaida ya rantsuwa ya kawo shaida ya ce ubangidansa ya yanta shi wa annal abda idza jaa bi shahidin ala malin bawa kuma in akwai dukiya hannunsa aka ce ina ka same dukiyar ai za tume shi kenan sai ya rantsuwa ya kawo shaida daya من الأموال ادعاه حلف مع شاهده واستحق حقه كما يحلف الحر إمام مالك na raddi kenan. manya-manyan maganganu ne waɗannan imamu malik na kawo fikihu ne matsaloli ne masu wahalan fahimta sai kamar su imamu malik kala malikun fassunnatu indana fassunnatu indana imamu malik ka jama mawata bakin jini a kano ba kano kaɗai ba ne ba ko ina da ina ke afirka imamu malik ya ja ba muwatta bakin jini a afirka ta yamma fassunnatu indana anna al'abda idza jaa bi shahidin ala ataqihi in bawa yazo da shaida daya akan cewa ai ubangidansa ya yanta shi ustuhlifa sayyiduhu ma a'taqahu shi a ce ubangida nasa ya rantsuwa akan cewa bai yanta shi ba wa batala zalika anhu nan bawon ƙarya kake ba yanta ka ba qala malikun wa kadhalika sunnatu indana haka kuma sunna a wajenmu aidan fi talaq a cikin sika idza ja'at al mar'atu bi shahidin in mace ta kawo shaida daya anna zawjaha tallaqaha yace ai mijinta ya sake ta uhulifa zawjuha sai a ce mijin yayi rantsuwa ma tallaqaha cewa bai sake ta ba fa idza halafa lam yaqa alaihi talaq wannan babban magana ce fa za a zo maka yace ai ya sake ni tace ya sake ni yace a ni ban sake ta ba to kai rantsuwa in yayi rantsuwa shikenan babu saki amma amma fa yanzu me eh za a yi tarar su a kan karya ai babu matsalan da ba ta da magani a cikin shari'ar musulmi ƙala maliku imamu malik ya ce fasunnatu talaki wal atakaci fi shahidul wahidi wahidatun inna ma ya kunu yaminu ala zaujil mar'ati wa ala sayyidil abdi kamar yadda muka faɗa وإنما العتاقة حد من الحدود ولا تجوز فيها شهادة النساء لأنه إذا عتق العبد ثبتت حرمته يتي أنت باوا حدي ne yasa ba za a ɗauki shaidan mace ɗaya ba me yasa yace ai in an ƴanta shi ya ɗago daga bawa ya komo ɗa haddi zai zai hau kanshi kaza kaza zai hau kanshi yana da hakkin mirasi yana da hakkin kaza kaza don yanzu ba bawa bane ɗa ne ووقعت له الحدود waqat alaihi wa in zana wa qad usina rujima ba haka bane ba wa in qatala al-abdu al-abda qutila bihi wa thabata lahu al-miras wa bayy wa bayyana man yu ميراث بينه وبين من يوارثه إمام مالك سيقول فإن احتج محتج فقال أمي هجا يفتا يتشي إمام مالك إيه a'a imamu malik yana fadan abu ne kai tsaye imamu malik ya zance magana kasan duk hujjar da ka kawo akwai wanda zai so ya maka dabara yace ana ala yaqinin fi dini أو كلما جاءنا رجل أجدل تركنا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أنا لا يقين في ديني أو كلما جاءنا رجل أجدل تركنا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إنك كاو آية دي أبن كاو زا سامون دي زو يريك تاما للصافي saboda me saboda ba ka da yakini cikin abin da kake faɗa to da haka zo aka yi mamali ya ce ana ala yakinin fi dini ma'ana abin da kake ba zai yi amfani ba a wajena awa kullama ja'ana rajulun ajdal yanzu duk wani mai jidali mai iya jidali yazo sai mu bi jidalin shi mu bar albi da manzo Allah ya kawo magana imam maliki a mun fada tun farko karatu yayi muka fada tun farko karatu muka ce duk sa na muka kira shi radiyallahu anhu amma ba za a iya maimaita kullum ana fada ba kwakwalwa ta fara daukan zafi ko mene eh a ci gaba saura minti nawa a yanzu ai ba yace ko da yake karatun yau ba shi da nauyi ko karatun yau ba shi da nauyi akan kwakwalwa eh imam shafi ya haddace mu wata imam malik yace littafi na tara shekara 30 ka zo ka haddace shi kurarren lokaci ba za ku fahimce shi ba imam imam shafi aka zantar ma wannan hukunci ina ga mu sai da ka yi kokari ka karanta abinda ka iya samu manya-manyan matsaloli imam maliki kawon na faizu kotu dace kotu muke yau fa'in tajja motajun faƙala in mai hujja in mai wanda ke kinin bibi ya zo ya ce lau an na rajulan a ataka abdahu da mutum zai ɗanta bawansa wa ja a rajulun ya tulubu sayi al'abdi bidainin lahu alaihi mutum ya ‘yanta bawansa sai wani ya zo yana bin wanda ya ‘yanta bawan shi ba shi fashahi da lahu ala haƙƙi zalika rajulun wa mara'ata ne sai mutum ɗaya da mata biyu suka zo suka tabbatar da haƙƙin shi suka yi shaida a kan haka fa inna zalika yusbitu haƙƙa ala sayyidil abdi ai zai tabbatar da haƙƙin akan ubangidan bawa sun yi shaida ko eh حتى ترد به عتاقته إذا لم يكن لسيد العبد مال غير العبد شاء شاء أمر ده وشاء شاء أي بي أنت شبا saboda uban gidan ba shi da wani dukiya sai wannan bawa gashi an zo ana bin shi ba shi ba haka bane ba yuridu an yujiza bizalika shahadatu nisa'i fil ataqati yace wai wanda ke wannan yana son ya tabbatar da shaidan mata a cikin yantar da bayi fa inna zalika laysa ala ma qala yace a a ba daidai bane ba wa inna ma masalu zalika yace misalin haka ar-rajulu ya'tiku abdahu mutun ya yanta bawansa thumma ya'ti talibul haqqi ala sayyidihi bi shahidin wahid wanda ke bin shi haƙƙi sai zo da shaida daya fa yahlifu ma shahidihi thumma yastahiqqu haqqahu wa turaddu bi zalika ataqatul abdi أو يأتي الرجل قد كانت بينه وبين سيد العبد to matsalan za ta yi tsawo kuma kenan za ta je da yawa ko ba gaggawa ake ba ko ba a yi mamawata karatun gaggawa karambani muke yi an haddace magana imam malik ko ana ala yaqinin fi dini aw kullama ja'ana rajulun ajdal tarakna ma ja'a bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kowane ne kai sai Allah ya jarrabe ka da wanda yafi kowa iya rikita lissafi kana tare- kana da gaskiya ya zo ya rikita maka lissafi to in kana da tabbas akan abin da kake akan ilimi ka gina shi to ba wanda zai zo ya rikita ma lissafi an fahimta saboda ai mun san menene ilimi abin da yake tabbas yakini kuma tabbas haka yake kuma ana da hujja akai shine ilimi kenan اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم